بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ بدأ كرات المتاهي نخبة الفكر زامتاش عندما ليتي ثم الإسناد إما أن ينتحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره عليتي ثم الإسناد سأن شي إسنادي إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وإذا من أن إسناد يا إساء دقى النبي صلى الله عليه وسلم yana ta muna abin da ake iya jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn ya zamanto tasrihan aw hukman ya zamanto yana jingina wani abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam na magana kamar sahabi ya ce an ce tasrihan abin da aka jingina ga annabi karara na magana kamar a ce sahabi ya ce sami'tu nabiyya yaqulu kaza ko kuma an jingina mishi abu amaliyan na aiki kamar sahabi ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ada kaza ko kuma tasrihi ko kuma taqrir na tasrih kamar sahabi ya ce fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza sahabi ya ce yayi kaza ko ayi kaza a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to dama shine ake ce ma marfu' idan an shingina abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un sunna ce aka shingina mishi qauliya ko ko ko fi'liya ko kuma taqririya duka ana ce mishi hadisi saboda an shingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aw hukman ko kuma an shingina mishi abu wanda yana ɗaukar hukuncin rafa yana hukuncin a rafa irin abin da sahabi wanda ba a san shi ba da ruwaya daga isra'iliya ta ya rawaito ya faɗi abin da babu dama ijtihadi a cikin shi sannan ya zamanto abin bai da alaka da lugha kenan ba sharhi bane yayi na wata kalma gariba amma idan ya zamanto bai da alaka da lugha kuma la majal da ijtihadi fihi irin abin da zai ba da labari da shi na abubuwan da umurul madiya abubuwan da suka wuce a baya ko kuma dai abubuwan da za su zo nan gaba irin fitintunu na alamomin tashi alkiyama da abubuwan da suka shafi kiyama da makamantansu to wannan hadisi ne mawquf amma lahu hukumin rafa kenan hukumcin shi hukunci ne na hadisi marfu kenan marfu'an hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi na faɗa annabi ko aikin shi ko kuma taqririkin shi abinda aka yi a gaban shi bai hana ba sannan sai mala ya ce au ila sahabiyi kazalik ko kuma abin da aka jingina na faɗa ko aiki zuwa ga sahabi wa huwa wani sahabi malam zai ta'arifin sahabi yace sahabi shine man laqiya nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam yana mai imani da annabi sannan kuma ya mutu akan musulunci walau ta khalalat riddatun fil asah ko da ridda ko da shi wannan sahabin ya taɓa yin ridda kuma ya dawo akan musulunci bisa ga zance mafi inganci wanda shi ma ya tafi akan shi da shi da mazhabin su na shafi'iyya amma a mazhabin abu hanifa da mazhabi na malikiya sun tafi akan cewa in dai sahabin ya taɓa yin ridda to wannan ridda da ya yi ta ɓata sahaban ta kashi a ƙauni nasu suka ce saboda ridda tana sa aiki ya zube kenan su wa'anda suka tafi akan cewa ridda tana sa aiki ya zube gaba ɗaya to sun tafi akan cewa wannan ridda da ya yi ta ɓata sahaban ta kashi hatta hajji ma ai yayi wannan ridda tashi ta ɓata hajjin nashi sai ya sake hajji kenan yanzu ya sake dawowa musulunci kamin ya ƙara zama sahabi suna buƙatar su ya ƙara gamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba a taimishi sahabi su kuma shafi'iyya sun tafi akan cewa in ridda ce mutum ya yi aikin shi bai ɓacewa duka gaba ɗaya hase iyamutu akhir dak amma inda ya mutu ba akhir da ya dawo ya dawo musulunci ya sake kalmar shahada to aikin shi suna dawowa kenan sahabin ta kashi ita ma tana dawowa kenan wanda shi ne saɓani tsakanin malumma za mu takaita masalar a nan tunda ba fake ba muke amma masala ta fiqhiyya kuma dogo masala ce wadda malamai sun kawo hujjoji fiye da haka almuhim dai sahabi shine mutumin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana mai imani da annabi sanda suka haɗu da shi sannan kuma sharaɗi na uku shine ya mutu akan akan akan wannan imanin nashi aw ila tabi'i ko kuma abin da aka jingina ga tabi'i wa huwa shi kuma tabi'i shine mallaka sahabiyya kazalik shine wanda ya haɗu da yana nufin tabi'i shine mutumin da ya haɗu tare da sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da annabi kuma ya mutu akan imani shi wannan tabi'i sannan tsakanin tabi'ai da kuma sahabbai akwai wa'ansu wanda ake ce ma al-muhadramun al-muhadram shine mutumin da ya rayu a lokacin jahiliya kuma ya yi rayuwa ta musulunci daga baya amma bai samu haɗuwa da annabi ba kenan ya yi zamani tare da annabi amma kuma bai haɗu da annabi ba ko ya yi zamani tare da annabi bai musulunta ba a lokacin rayuwa annabi sai bayan rayuwa annabi sannan ya karɓi musulunci kenan wannan za a ta mishi al-muhadram to malamai suka sun kasu gida biyu a nan akwai masu ganin cewa a sa su cikin sahabbai a ce sahabbai ne wasu kuma suna ganin cewa a sa su cikin tabi'ai a ce tabi'ai ne to bisa ga sabanin sai muke gani min babil adala in mutum ya tashi kiran ire-iren wa'annan al-muhadramun kai yayi itlaqin lafazin sahabi ko kuma tabi'i a kansu saboda sabanin kenan in mutum zai kira su da sahabbai sahabiyun muhadram ko kuma zai kira su da tabi'ai tabi'iyun muhadram dan min babil adala amma abin da ya fi karfi cikin tabi'ai za a sa su wannan shine zance mafi rinjaye yanzu kuma sai hukuncin marfu da kuma mawquf da maqtul fal awwal na farko wanda isnadin shi ya tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi marfu shi yasa ya ce fal awwal al marfu wa thani na biyu al mawquf mawquf shine wanda isnadin shi ya tsaya iya sahabi yana iya maganar sahabi ko aikin sahabi to wannan shine ake cewa mawquf wa thalith na uku kuma shine al maqtul al maqtul shine abin da aka shingina ma tabi'i na maganar shi ko aikin shi to shi maqtu' wa man duna tabi'i fihi mithluhu hakanan abinda aka aka ruwaito kasa ga tabi'i daga cikin kibarul a'imma irin wannan dukan shi ana ce mishi mawquf a wurin malam wa yuqalu lil akhirain amma tabi'in na karshe abinda aka ruwaito daga sahabbai da kuma tabi'ai ana ce mishi al-athar wannan shine abinda malai tafi akan shi amma abinda ya fi ƙarfi wanda jumhur suka tafi akan shi ne dukansu ana ce musu asar tun daga maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da na tabi'an eh, da na sa- da na sahabban da na tabi'an dukkaninsu babu laifi a ce musu asar sai dai tare da tamyizi atharun an annabi sallallahu alaihi wasallam atharun an sahabi ko kuma atharun an tabi'i da makamantansu kenan ka ce atharun an fulan والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال هذا واضح سيما ليتشي فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة عليتشي فإن قل عدده إذن رجالنا إسناد عدد في زمن قد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ko ya zamanto isnadin ɗan kaɗan kin rijal kin kaɗan isnadin kuma ya isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto muttasil au ila imami ko kuma isnadin ya isa zuwa ga wani jagora zai sifatin aliyatin ma'abucin sifa maɗaukakiya kamar mai ƙarfin harda ko kuma faqihi ne ga da- ta- tare da adala da sauransu sai ba da misali da shu'ba ya ce ka shu'ba kamar su shu'ba su malik su asauri da su shafi'i da bukhari da muslim da makamantan ire-iren wa'annan sai ya ce fal'awwal na farko al'uluwul mutlaq shine ake cewa hadisi علو المطلق معناه إسناد عالي نه يعني عالي الإسناد نه مطلق malamai sun kakkasa isnadi kashe-kashe daga cikin isnadi akwai isnadul ali da kuma isnadun nazil al'ali shine wanda rijal kinsu yan kaɗan ne ba su da yawa wannan ya fi ƙarfi fiye da isnadi wanda yake nazil saboda shi nazil ya biyo ta hannun mutane da yawa amma shi kuma ali babu mutane da yawa tana yi wa mutum fuɗi ne ko mutum biyar tsakanin rawi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga an fi aminta da shi fiye da wanda zai zama to isnadin shi ya bi ta hannun mutane daban-daban ulul mutlaq ko al-ulul mutlaq shine wanda marwaitan shi basu da yawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce daga tabqa ta tasnifi zuwa ga annabi mutum hudu ne ko mutum biyar sannan shi isnadi a aliyul isnad duk lokacin da rijal king suka zamanto kaɗan suna ƙara zama kaɗan yana ƙara daraja yana ƙara zama haliyul isnad sai reshe na biyu daga cikin isnadul ali ko kuma mu ce ulul isnad ulul isnad bayan ulul mutlaq yanzu kuma sai al'ulul nisbi shine na biyu al'ulul nisbi shi kuma shine uluwi wanda binisbat lil imam min al a'imma kamar sadda baya yace au ila imami bi sifatin aliyya ka shu'ba to duk sadda hadisi ya zamanto yana da kusanci da imam daga cikin a'imma irin su shu'ba irin su malik irin su ibn jurayj irin su a'mash ko da ko an samu wani adadi a bayan su kenan samu wasu ɗaya daga cikin su a cikin isnadin sai mutum wannan isnadi ulu nisbi ne kenan ulu nisbi bi nisbatili zakal imam وفيه الموافقة دقتكي على العلو النسبي أكو الموافقة كنن إتا على العلو النسبي نوعي نوعيتي تو دقتكي أنواع كنت أكوي الموافقة مالتي وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين شين إسا زواج شيخ إيه دقتكي على المصنفين مال مندس ولا فلتفير سو بخاري دما كمان تنسو من غير طريقه كإسا زواج شيخ شي تهي الرواية كما دي باتارد كابيو تحيي الشباب shi malam al'imam ibn hajar ya ba da misalin irin wannan a cikin littafin shi da ake ce ma nushatun nazar sharhi ne na wanga littafi na nukhbatul fikar to daga cikin misalin da ya bada a cikin littafin nashi sai ya ce misalin shi a ce imam al-bukhari ya rawaito daga qutayba daga malik a ce ya rawaito wani hadisi to da za mu rawaito shi ta hanyar ta hanyar bukhari to zai kasance tsakaninmu da qutayba mutum takwas ne amma da za mu rawaito shi ta wata hayya misali daga hayya abil abbas as-sarraj to da zai samu tsakaninmu da kutaiba za ka samu mutum bakwai ne tsakaninmu da kutaiba to kenan idan aka yi haka to an samu muwafaka tare da imam al-bukhari a wurin shehin shi kuma gashi isnadi ya zamanto mun same shi tare da ulul isnad sannan mala ya ce wa fihil badal daga cikin aqsam ko anwa na al'uluwin nisbi al'uluwin nisbi ya ce akwai albadal wa huwa alwusul ila shekhin shekhin shi kazalik shine isa zuwa ga shekhin shekhin shi kamar yadda muka yi misali a baya kama a samu isnadin shi da kanshi wannan isnadin dai ya zo ta wata hayya kama a ce a nabiyun ne a malikin to wajen da za a ce ka na biyu na hamalikin sai a ce kotaiba hamalikin sai a samu wani isnadi irin shi wanda za a ce kotaiba hamalikin bayan kuma ga wanga isnadin wanda aka ce ka na biyu hamalikin to wannan shi ma shi ne ake ce ma badal kenan yana cikin aksam na abin da ake ce ma al'ulowin nisbi wa fihi musawa daga cikin shi akwai al-musawa wa hiya istiwa wa adad al-isnad من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين المساواة شين يديد تتكامل استواء استواء وعدد الإسناد ديدتوا عدد الرجال نا إسناد من الراوي إلى آخره تندق مرويتي حتى حديثي مع إسناد أحد المصنفين تعرض إسنادي نواس دقتك وأندسكي تصنيفي كما إمام النسائي يرويت حديثي وندا yake ɗauke da isnadi wanda isnadin ya sha ya kwashi mutane wurin goma sha ɗaya sannan kuma sai a samu wata ruwaya ita ma daban shi ma isnadin ya zamanto ya kumshi mutum goma sha ɗaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ruwaito matani ɗaya kenan wannan shi ne ake cewa almusawa musawa abid kenan yadda ta adadi na ri- na rijal isnad yanzu idan mun kalli nasa'i sadda ya ruwaito da ba a ce mutum sha ɗaya ne tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma sai muka sami isnadin ta wata hayya in mun kilga tsakaninmu da annabi mutum sha ɗaya to shi ne ake cewa an samu almusawa bain al'adad yana shi ma yana cikin ulul nisbi kamar yadda malamin lissafo shi wa fihi al-musafaha daga cikin al-ulul nisbi akwai musafaha wa hiya ita ce al-istiwa'u ma'a tilmidhi dhalika al-musannif shine daidaituwa adadi na rijal tare da tilmiz ɗalibi na wancan musannifin misali a ce imamun nasa'i ko imamun nasa'i ya rawaito hadisi tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shidda to tsakanin ɗalibin imamun nasa'i da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi da ya rawaita daga imamun nasa'i sai ya zama to mutum bakwai ne. to ni ma sai a same ni ta wata hayya na rawaito shi tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai to shi da ake ce ma al-musafaha ma'ana bambanci tsakanin musafaha da kuma musawa ba wani bambanci bane mai yawa ita musawa shine isnadin rijal ina ni da na ruwaito ya yi daidai da rijal na ɗaya daga cikin tabakatu tasnif ya yi daidai da da isnadin imam nasa'i ko kuma bukhari da sauransu amma ita kuma musafaha shine rijal ina ni da ni da nake da isnadi su yi daidai da yawan ɗaya daga cikin ɗaliban bukhari ko kuma ɗaya daga cikin ɗaliban muslim ya zama to tsakanin wannan ɗalibi da annabi mutum shida ne to ni ma tsakanina da annabi mutum shida ne to shi ne ake cewa musa- eh, almusafaha wa yuqabilu al-uluwi bi aqsamihi mala yace kishi ya uluwi da aqsam kishi da muka zano shine an-nuzul shine al-isnadun nazil shi kuma isnadun nazil shine dukkanin isnadin da aka samu rijal isnad suna da yawa a ciki ya biyo ta hannun mazaje da yawa to idan ya biyo ta hannun mazaje da yawa to wannan shine ake ce ma eh, al-isnadun nazil ko kuma nuzulul isnad to da yace wa yuqabilu al-ulu yana kishi shi nuzul kenan kishi ulu ne dukkanin aqsamu wanda muka zano na uluwi guda biyar to shi ma dai nuzul wa'annan aqsam din ka bi shi ɗaya bayan ɗaya kishi su zaka samu sai yace fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luqi fa huwa al-aqran wa in tasharaka ar- fa in tasharaka rawi idan rawi yayi tarayya wa man rawa anhu da wanda ya roto daga gare shi fi sinni sun yi tarayya a shekaru walluƙi da kuma wurin haɗuwa da maluma fa huwa al-aqran to shine ake tana ruwayatul aqran eh ruwaya tsare ko juna kenan misali kai ne malami to kana da ɗalibi shi wannan ɗalibin na ka karantar da shi sannan kuma yana karatu wurinka kuma dai yana zuwa wurin malamin ka yayi karatu sannan kuma bugu da ƙari shekarun ku ɗaya wari ne tsare ko juna ne ku to shi ne ake cema ruwayatul aqran abin da ya ruwaita daga gare ka to shi ne ake cema ruwayatul aqran wa in rawa kullum minhuma an al-akhar idan kowanne daga cikin su ya ruwaita daga wani ka ruwaita hadisai daga gare- daga gare shi kuma shi ma ya ruwaita daga gare ka to fal mudabbas shi ne ake cema al mudabbas shi kuma dai misalin shi kai ne kake da aboki wanda tana yiwa shekarun ku ɗaya ko kuma malaman ku ɗaya sai yana karatu wurinka kana ruwaito kana ruwaito hadisi daga gare shi kuma shi ma yana ruwaito hadisi daga gare ka to tsakaninka da shi kenan abin da ke akwai shine kana karantar da shi kuma shi ma dai yana karantar da kai to shine ake cewa almudabbas kenan in shine kadai yayi karatu wurin ka kai ba kai karatu wurin shi ba to shine ake cewa ruwayatul aqran amma in kowa yayi karatu wurin kowa tsakaninku da kai da shi to shine ake cewa almudabbas kaga kenan eh, kullu mudabbajin aqran dukkanin ruwaya ta mudabbas ruwayatul aqran ce amma walaysa kullu aqran mudabbas ba kowace ruwaya ba ta aqran take zamantawa mudabbas ba kamar yadda kun ga bambancin da ke tsakanin su a hili ga sunan wanda muka karanta a yanzu sai ce wa in rawa amman dunahu idan kuma rawi ya ruwaito daga hannun wanda bai kai shi shekaru ba a ce ɗalibinka ne amma ya tsofe ka sai kuma ya rawaito daga gare ka to fal akabiri anil asagir wannan shine ake cewa ruwayatul akabir anil asagir ir wannan wa minhu al aba'u anil abna zaka samu a cikin isnadi zaka samu inda diya suke ro inda ma'aifa suke rawaitowa daga diyansu yana shine al aba anil abna wa fi aksihi kathratun amma aksin waga ruwaya suna da yawa ma'ana aksin ruwayatul akabir anil asagir shine ruwayatul asagir anil akabir kanana su rawaito daga mayya shine ma ce fi aksihi kasra kenan ruwaya ta kanana daga mayya wannan yana da yawa wa minhu daga cikin shi zaka samu marrawa an abihi an jaddihi zaka samu wanda ya rawaito hadisi daga ma'aifin shi wani lokacin ma ka samu an abihi an jaddihi ya rawaito daga baban shi kuma baban shi ya rawaito daga kakan shi وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق يتي وإن اشترك اثنان إذا متن بسني تريا عن شيخ وجر رواية دقون الشيخ وتقدم موت أحدهما سي تيا يفار متوا سكان رسول سكان وفاة النفر قول دنبيهم أنسى من شيكرو ديوا تو شيني فهو السابق واللاحق وانا شيني أكتما السابق دكما اللاحق wanda ya fara mutuwa shine as-sabiq wanda kuma ya mutu daga baya shine al-lahiq amfanin sanin haka zai kore maka zargi na isqati ga wanda ya ruwaito daga al-lahiq nan kuma duka malai yana magana ne akan al'amurra wanda suke da alaka da ruwaya ke da al'umur muta'alliqa bin ruwaya yanzu kuma zai shiga magana zai shiga magana akan abin da ake cewa al-ihmal muhammal kenan يكتب وإن روى عن اثنين متفقي اللسن ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المحمل وإن روى عن اثنين إذا سامراوي يا رويتو حديثي دقا متاني قدابيو متفقي اللسن وان سونا يس يا زمن توري دا أتسي راوي نيقاشي دكم وان راوي سوبيو سونا يس إري دايا كما سونا ين بابا نيس إري دايا وكما حتى سونا ين كاكنين سونا إري دايا to kaga idan haka ta abku akwai ihmali sosai to shi na ake cewa muhammal to idan an samu irin wannan ittifaqi na sunaye wani mai tamayyaza kuma an kasa ganewa su biyu to ya za a gane fa bi ikhtisasihi bi ahadihima idan an gano shi dan wata majalisa ne kenan daga cikin mutanen guda biyu wa yake lazimta a cikin masu sunayen guda biyu wani yake lazimta cikin su to idan an gano wanda yake lazimta to kenan sai a gane Muhammad sai a gane wanda aka yi ihmalin shi a linkin kenan amma ihmali idan an idan sun zamanto dukkanin su ruwa cikin udul ne siqat ne ba ya cutarwa amma in guda siqa ne guda kuma ba siqa ba ne to a nan dole a binciko wannan ihmali kin da yana cutarwa idan kuma an kasa bincikowa to kenan za a yi tawakkufi akan hadisin har lokacin da aka gano hakikanin malikin bambanci tsakanin muhammal da kuma mubham shi mubham ba a gai sunan marwayacin ba amma shi kuma a nan a cikin muhammal an gai sunan to amma kuma ya takula da wani ya garewe da wani an kasa gane wane ne ake nufi daga cikinsu kenan idan yana zuwa wurin kowanne daga cikin marwayatan yana ya lazimci kowa daga cikinsu to nan ne za a samu iltibasin da za a kasa gane wani ake nufi amma idan yana zuwa wurin ɗayan bai zuwa wurin ɗayan kenan sai a yi fahimci cewa wanda yake zuwa wurin shi shi yake nufi ta hanyar haka kenan an gane cikin mutum biyun wanne ne yake nufi sannan sai hukunci na gaba ya ce wa in jahada marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan wa bila fil asahi yanzu ya shiga wani hukunci ya ce wa in jahada marwiyahu idan shekhi ya yi inkarin wanda ya ruwaito hadisi daga gare shi jazman inkari na tabbas kamar kai ne ka ruwaito hadisi wurin malami sai aka je wajen malami sai ya ce ai shi sam ba ka ruwaito hadisi daga gare shi ba to kaga ya yi kore wannan ruwaya ta ka jazman to rudda wannan ruwaya ba a karbata a ihtimalan ko kuma ya kore abin ta bangaren ihtimali kamar dai ya ce ya kore abin amma ba tabbas ba kamar ya ce ba ya tana cewa kayi ruwa ya daga da shi ko kuma dai ya ce baya zaton cewa kayi ruwa ya hadisi a wurin shi kaga ya kore abin amma ba tare da siga ba ta ah, jazma ba to a lokacin wasu malamai suka ce qabila fil asahi in ji bin hajar yace to a lokacin za a iya karɓa wannan hadisi bisa ga zance mafi karfi a wurin malamai sannan kuma faruwa hakan baya isqatin adala ta rawin ko kuma shi shaikhin ba ta yadda adala ta kowa mala ya ce wa fihi man haddasa wa nasiya ƙarƙashin wannan zaka sa hukuncin man haddasa wa nasiya wanda ya zanta da wani hadisi sannan kuma ya manta ya manta cewa ya rawaita ma mutane shi wa in ittafaqa ruwatu fi siyaghi al-ada'i idan ruwatkin sun yi ittifaqi bisa ga wata siga ta ada ta koyarwa kamar sami'tu fulanan qala sami'tu fulanan ko haddathana fulan ko kuma anba'ana ko akhbarana da makamantansu من الحالة أو غيرها قوة صيغة دبن من الحالات دقتين حالاي كما يتي حدثني فلان وهو جالس على كذا يتي وانا يقول دشي حديثي أخبرني فلان قائما وانا يقول دني حديثي ينازعي كوكما وانا يقول دني حديثي ينازمني شيما وان يقول دشي أزمنيكي شيما وان يقول دا وان يقول دشي أزمنيكي to wannan shine ake ce ma musalsal fa huwa musalsal shine musalsal shine mai baikuniya yake cewa musalsalun qul ma ala wasbina ata mithlu ama wallahi an ba'ni al-fata كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم كما مثال حديث دا أكد تابوش دا ملمشي وان دا مال منك دا زي كويا مك حديث ينا ملمشي كويا مك يتسي مك شما دي مال منشي دا كويا مشي ينا ملمشي شما دي مال من مال منشي ينا من حكا دا زاعت في هذا حكا دا وانا صفة إسنادي حزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم تو أغلب المسلسلات gaskiya mafi yawancin musalsalat da'ifai ne akwai waɗanda sun inganta amma mafi yawancin su da'ifai ne ana kasu ne saboda a samu siga ta tasalsul sannan kuma za ka iya samun tasalsul kin ya abku a cikin dukkanin isnadi ko kuma dai ya abku a mafi yawan isnadi sai siyarul ada yanzu wa siyarul ada su kuma siga na ada na رواية سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافحني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها دمك من تنسو فالأول نفرك سمعت كينا لمن سمع وحده من لفظ الشيخ تنا أبكواني قواند شي كأي يجي دق لفظ شيخ شي فإن جمع فمع غيره إذا ياسع جمعيات سمعنا وكنا سوسك جي da shi da wasun shi ko kuma shi da wani shi kenan sami'tu da kuma haddathani su ne na farkon idan ya yi jam'in su sami'na da kuma haddathana wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla na farkon su ya fi sarraha ji sannan kuma ya fi karfi fil imla wajen ruwaya wajen rubutawa والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه سنة الثالث شيني أخبرني والرابع دكما نفد شيني آه قرأت عليه تو دا أرث- الثالث كن دا الرابع كن لمن قرأ بنفسه أنا أمفاني دا سوني قمت من دي كرن تاسي دا كنشي عند العداء سنن فإن جمع إذا أن جمع سو كما أنت سميع إيه كما أنت قرأنا توفك الخامس وأن حكمة شيني حكمة النبي النبي حكمة شيني كما كتي قرئ عليه وأنا أسمع تو وأن شيني أكتما القراءة على الشيخ القراءة على الشيخ لأن دقتكين وجوه التحمل عند الجمهور ورون جمهور العلماء ضد أكو عند suka suke inkarin hakan suke suke kore alqiratu ala sheikh daga cikin wujuhul ada eh, wu- wujuhut tahammul amma zance na gaskiya suna cikin wujuhut tahammul wannan shine abin da jumhur na ulama suka tafi akan shi Hama daga cikin jumhurikin akwai wanda suke ƙoƙarin rajjaha cewa sa- ta ma hima sama'i ƙarfi ita alƙiratu ala shekh. Wasu kuma suka ce ba shi da bam- bambanci da sama'i. Tunda a iya ji abin da ba daidai ba ne zai yi inkarin shi. Kenan ka karanta mishi yana ji yana daidai da ya karanta maka kana saurare. Wal inba'u bi ma'anil ikhbar shi kuma inba' bi ma'anil ikhbar ma'anar shi guda shi da al- shi da al ikhbar. إلا في عرف المتأخرين سيدي عرفي نا المتأخرين سوس سوس كبنتا فهو للإجازة سيسكا كيف أنت الإنباء إجازة كوي أما عرفنا وأن تمت عن الفرق الإنباء دا الإخبار مع السجداء سي طبقة المتوسطة ودئت بين المتأخرين دكما المتقدمين سوكما باس كيران الإنباء إنباء سنة قيد شبا كيران سنة قيد تعرض إجازة أنبأني فلان إجازة هكذا وعنتنا الطبقة المتوسطة دا أبي الشهرة توكوسي أكي اكتفاء إذا كلمة الإنباء بمعنى الإجازة مطلقا كعن وعن عنة المعاصر كما يندى أكي اكتفاء إذا عن لكم عن عنة معاصر محمولة على السماء كان المعاصرين ناس أنا لك السؤال كان السماء كثير إلا من المدلس سيدي إن متمن دا أكسس يدين تدليسي shi ne ba a ɗauka hankin shi ko kuma ana hana shi akan as-sama'i wa qila yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwa al-mukhtar wa qila wasu maluma suka ce yushtaratu thubutu liqa'ihima ko da mu'asiri ne kami a karbi an hana shi ala sama' to an sharɗanta a samu tabbacin haɗuwarsu da shi da wanda ya eh, yamma an ana kin walau marra ko da sau ɗaya ne su samu haɗuwa wa huwa al-mukhtar wannan shine zance mafi inganci سنيتي وأطلقوا المشافهة بالإجازة المتلفظ بها وأطلقوا المشافهة أنا أتفع مشافهة بالإجازة جمد إجازة ودع المتلفظ بها ودع أكي فليتا دباكي أكي, أكي لفظنتا يتي أجزتك بكذا أجزتك بصحيح البخاري ومسلم وما شاكل ذلك أتكيت ديك المشافهة شيني دي على الإجازة wadda malami zai faɗa da baki ya ce ma ɗalibin shi ya je ya ba shi dama ya rawaici kutubu sita daga gare shi ya koyar da mutane kutubu sita ruwaya ta anhu wal mukatabata fil ijazati al maktubi biha ita kuma al mukataba ana cewa mukataba ne ga ijaza wadda aka rubuta ta a rubuce malami ya rubuta ma ɗalibin shi ya ce ma ɗalibin shi ya je ya ba shi dama ya karantar da littattafai kaza ko kuma ya ya yi ruwaya daga cikin hadisan da ya koyar da shi ya je ya yi shi ne al-mukataba ita ma dai ijaza ce واشترطوا في صحة المناولة آه، اقترانها بالإذن بالرواية أما سن شرط أنت جمد إنجنت تاع المناولة المناولة شيني ما لم يكرو الألبين شي يتم الألبين شي يدوكو للتاهي شي قدام شي يتم شي وانقل للتاهي شيني رواية تا تقواني ناباك داما كوما كيما كجاك رويتيش تلقرين أمن دا شرطي dole ya zamanto malamin ya mi- ya makkana ma ɗalibin littafin ma'ana ya ɗauki littafin ya mallaka mishi shi ta hanyar aro ko kuma ta hanyar ya ba shi duka in ta hanyar aro ne kenan zai ya nakalto wa'annan abubuwa ne ya maido sai sharaɗi na gaba ya zamanto iqtiranaha bil izni bir ruwaya ya gama wannan eh, munawalakin tashi da cewa ya ba shi izini ya rubuto ya ya rawaita ma mutane dukkanin abin da ya nakalta daga cikin wani littafi idan haka ta faru wa hiya arfa'u anwa'il ijaza kenan za ta zamanto ita ce mafi ɗaukaka daga cikin anwa na ijaza wa kaza ishtaratu al-ithna bil wijada haka nan ita ma al wijada sun sharɗanta mata dole ne ya zamanto shi wanda aka ma al wijada kin ah, ya zamanto an ba shi izini na ya rawaici duk abin da ya samu a cikin ita wannan wijada kin wijada shine malami eh, ya ce ma ɗalibin shi ya je kawai duk abin da ya samu na rubutun shi ya ba shi dama ya- ya ya- ya rubuce shi ya rubuta da ce sannan kuma bayan ya rubuce shi ya ba shi izinin kuma dai ya rubuta ma wasu ya koyar da wasu shi dukkaninsu anwa ne na ijaza sannan wal wasiyatu bil kitab anan sai kai takdiri ka ce wa kada shtaratu fi sihhati al wasiyati bil kitab kenan sun sharɗanta game da ingancin wasiya idan an maka wasiya da littafi kamar malami ne sai ya yi wasiya ga ɗalibi ga wani ɗalibin shi ya ce iya mutu a ba wannan ɗalibin shi wannan littafi ko kuma wasu hadisai da suke aje a wurin shi ya yi wasiya akan a bashi su to wannan ɗalibin nashi kenan sharaɗin kamin ya fara ruwaya da wa'annan dole sai ya samu izini daga malamin nashi tun kamin wasiya ke ko kuma wasiya tare da izini Eh, wasu kuma suna cewa ai ba dole ba sai ya samu izini in dai aka mishi wasiya da littafi to wannan ma ya wadatar amma dai abin da jumhur suka tafi akan shi jumhur sun tafi akan cewa sai da yana da ijaza na ruwaya ta littafi kenan izini ma'ana wal wasiyatu bil kitab sai ce wa fil i'a- wa fil i'lam sannan kuma game da i'lam i'lam shine malami ya ce ma ɗaya daga cikin ɗaliban shi hadisi kaza na rawaito shi daga kaza daga wani littafi kaza na rawaito shi daga wani to daga nan sai wasu malamai suka ce to ya halitta daga jin wannan shi ma ya yi ruwaya shi amma kuma su malam sun tafi akan cewa da su da jumhur kenan dole sai an samu izini na ruwaya kenan kaza eh, kaza sharatul izna bir riwayati fil i'lam sai malam ya ce wa illa fala ibrata bidhalik idan ɗalibi bai da nau'i daga cikin wannan anwa'i na ijaza to babu ib- ba a la'akari da wannan ilamkin nashi ta cewa ai haka ya halitta mishi ya ruwaya kal ijazati al'amma haka nan kuma ijaza amma irin wanda zai zo ya ce ya ba kowa ijaza ya ba kowa dama ya rawaita daga gare shi ya ba dukkanin musulman duniya ko duk wanda ya riski rayuwar shi ko duk yan gari kaza ko duk yan ah, eh, bangare kaza da makamantansu to duka wannan ba a itibari da shi walil majhuli hakanan al majhul eh, misalin shi kamar mutum ne sai ya zo wuri sai ya ce wa mutane ai cikinsu ya ba wani mutum damar yin ijaza kuma bai ayyana mutum ba kun ga nan ya zamanto mubaham kenan ko kuma ya zamanto ya kira suna a ce sunan ya ce ya ba ya ba abdulmajid damar yin ijaza ko ya ba abdulkarim damar ruwaya da gare shi to sada ya ce ya ba da damar yin ruwaya to sai a samu mutane masu irin wannan suna da yawa kaga anan ma ya zamanto muhammad to shi ma ba al'akari da shi hakanan kuma lil ma'dum wanda bai nan kace ka ba shi ijaza kamar ya ce ya baka ijaza da kai da wanda za ka haifa nan gaba alal asahi fi jami'i zalik akan abin da yafi inganci a cikin dukkanin wa'anga abubuwa da ya zano ma'ana wanga magana ta shi shine abin da jumhur suka tafi akan shi sai kuma wani fanni yanzu sai mala ya ce ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا sannan ruwat marwaita in ittafaqat asma'uhum idan an samu dacewa ta sunayensu sunansu ya zo iri ɗaya wa asma'u aba'ihim da kuma sunayen ubanninsu ya zo iri ɗaya fasa'idan zuwa sama kenan sunansu da sunan ma'ai- sunan babanninsu da na kakanninsu duka har zuwa sama ya zo ɗaya to amma wa ikhtalafat ashkhasuhum sai dai shakhsiyan mutane ne daban-daban kowa mutum ne mai zaman kanshi fa huwa al-muttafiqu والمحترق wannan shine ake cewa muttafiqu wal muhtariq ma'ana sun yi ittifaqi wurin suna sun yi iftiraqi wurin shakhsiya ko in ce wurin zatiya sannan wa in ittafaqat al asma'u khattan wa ikhtalafat nu- nutqan fa huwa al mu'talif wal mukhtalif sannan kuma idan sunayensu sun zo iri daya khattan a rubuce wa ikhtalafat Ah, sai suka saba nutqan wurin karantawa sawa'un wurin karantawa sun saba ne sakamakon canzawa ashkil ko kuma nukta ke akwai to sai a ce al-mu'talifu wal mukhtalif kenan sun daidai wajen rubutu amma kuma sun saba wurin karantawa sawa'un sakamakon canzawa ashkil ko kuma canzawa niqat na huruf misali canzawa ashkil kamar muhammad bin aqil kuma dai Muhammad bin Uqail kun ga aqil a Uqail kuma u dama eh, ko kuma na abin da ya shafi niqat kama a ce Shuraih bin Nu'man da kuma dai Suraij bin Nu'man kun ga niqat ne kaɗai suka tattanza su sannan ya ce wa in ittafaqat al asma'u wa ikhtalafat al aba'u idan sunaye sun zamanto ɗaya amma ubannin ko in ce ma'aifan sun zamanto daban-daban sunayen ma'aifa ya bambanta au bil'aks ko kuma bil'aks shine sunayen ma'aifan ya zamanto iri ɗaya sunayen su kuma ruwatkin ya zamanto daban-daban fa huwa al-mutashabih wannan shine malamai suke ce ma al-mutashabih kuma dukkanin wa'anga funun da muka karanta na yau malamai ba fannin da basu mishi rubutu ba wanda suka wallafa littafai takanas akan shi sai malai ya ce wa kazalika in waqa al ittifaqu fil is- eh, fil ismi wa ismi al ab hakanan idan ittifaqin haduwa ta sunayen ta hadu a suna da kuma sunan ma'aifi wa wal ikhtilafu fi nisba sai aka samu sabani na nisba suna da sunan ma'aifi ya zo daya amma kuma nisba zuwa ga gari ya bambanta misali mu ce ma gudan can ne saburi shi kuma gudan mutum shi almadani misali ko mutum guda almakki guda kuma alyamani to yace wa yatarakkab minhu wa mimma qablahu anwa'un minha to abin da ke iya hauhawa daga nan daga gare shi ko kuma daga abin da ya gabace shi wasu nau'uka ne daga cikin su an yahsul al-ittifaqu aw al-ishtibahu a samu wannan ittifaqi ko kuma kamantaccen yan illa fi harfin aw harfain sai kawai a samu saɓani ɗaya a cikin harafi ɗaya ko kuma a samu saɓani a cikin haruffa guda biyu to malam a cikin littafin nuzhatun nazar sai ya kasama sunan irin wannan suna ya kasama su gida biyu ya ce in ma ya zamanto saɓanin ya faru ne sakamakon canzawa harafi ko harafi biyu amma kuma ya yi daidai kuma da adadin huruf a ce sunan harafi uku ne to duk da ya canza canzawa kuma har yanzu dai haruffan uku ne kawai dai wani harafi ne ya canza da wani ko kuma ya zamanto canzawa akwai haruffa wa'annan haruffan dai su ne amma dai sai aka samu ragewa na harafi to na farko wanda yake canzawa ta hanyar adadin huruf akwai shi adadin haruffan dai su dai ne kin amma kuma sai a canza wani harafin da wani misali muhammad bin sinan malam sai ba da misali a cikin littafin da eh, muhammad bin sinan idan kun lura da Muhammad bin Sinan nun bini tsakanin su akwai alif kuma ga Muhammad bin Yassar idan kun kalli Yassar shi kuma ya unce sannan kuma da shadda bin Yassar ya'un da alif sannan ra to abin da aka canza can Sinan nan kuma Yassar kenan ya'un mushaddada da alif da ra kenan an canza nunin anan da ya'un da kuma ra nunin ta farko an canza ta da ya nunin ta biyu kuma an canza ta da ra to kun gani suna kama sai dai amma lafaz haruffan har ya samu canji na harafi biyu sannan ya bada misali da wanda yake iya samun canji sakamakon canzawa na harafi ɗaya kamar muhammad bin hunain kun ga hunain sannan kuma da Muhammad bin Zubair, kun ga Zubair an canza nono da ba'un anan. Kuma har yanzu dai Ibn Hajar sai ya ba da misali da eh, nuqsan na ko kuma taghyir tare da nuqsan misali sai ya ba da misali da suna na ah, Abdullahi bin Yazid kaga Abdullahi bin Yazid da kuma Abdullahi bin Zaid kaga Zaid ya rage ya'un to wannan shine abin da malai ke nufi da ah, an yahsul al-ittifaq aw al-ishtibah illa fi harfin aw harfain kenan a samu kamantacceniya kamila sai dai kadai a samu bambanci na harafi daya ko kuma harafi biyu malai yace aw ah, aw bi taqdimi wa ta'khiri aw nahwi dhalika ko kuma a samu ishtibahin kamantacceniya ta hanyar taqdim wa ta'khir gabatar da suna ko kuma jinkirtar da wani sunan misali kama a ce jumla a ce al'aswad bin yazid da kuma yazid bin al'aswad kaga taqdimu ta'khir a sunan ɗa da kuma na uba wanda suna da kamtacceniya idan aka musu taqdim da kuma ta'khir kuma akwai lokacin da ake iya samun taqdimi wa ta'khir a cikin haruffa na sunan shi kanshi kamar zaid da kuma dais ko kuma ya zamanto taqdim wa ta'khir kira a cikin wani har wasu shafi ne daga cikin haruffa kama yas eh, sayyar da kuma yasar kaga an gabatar da sinun akan ya'un nan kuma an gabatar da ya'un akan sinun